بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar laraba uku ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha uku ga watan maris na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na tara insha Allah cikin darussanmu na majalisin ramadana na shekara ta 1445 a inda muke darussa daga littafin akhta'un wa mafahim fi share ramadana yajibu an tusaha wato wasu kurakurai na fahimta da ya zama wajibi a gyara su game da ramadana wallafan malam abu ammar ba musa allah ubangiji saka mishi alkhairi dan ba manta ba malam yana mana magana akan mas'ala ta goma cikin jeren ge waɗannan mas'aloli guda talatin wadda a cikinta yayi magana akan raunin hadisin sumu tasihhu ku yi azumi za ku samu lafiya amma kuma sai ya ƙara da dajiya akan cewa wannan hadisi duk da bai inganta ba a ilmance amma a kimiyyance ma'anar shi tana da asali shine cewa shi azumi na daga cikin hanyoyin da ake bi wajen rage cututtuka waɗanda suke shiga cikin mutum saboda galibin cututtukan da mutane suke fama da su suna tasowa ne daga yawan ciye-ciye da ababen da ake cusa ma ciki na ababen ci da sha da kuma cin abinci fiye da buƙatar jikin shi ne yake kawo maganganun da likitoci suka faɗa akan cewa azumi ɗin yana rage ma a jihazul tahadim wato digestive system yana rage musu wahala yana kuma samar da kariya ga jiki sannan yana taimakawa wajen zagon yadda abubuwa da suke rubabbu da marasa amfani a jikin mutum da kuma rage kitse ko rage wahalhalun da gaɓoɓi suke sha wajen tauna abinci da narka shi sai ce wa mimma qaluhu da gaske abin da malamai masana ilmomin kimiyya suke fadi annahu shi azumi yahfazu rutubati qari'a yana kiyaye wato abubuwa masu bujurowa wanda suke rutubat sune kamar abin nan kenan danshi ko wani abu da yake zai taso na kumbura a jikin gaɓoɓi wa yi tsashirul am'a sannan kuma yana wanke yana tsarkake a hanji ko mashiga abinci min fasadis sumumi daga ɓarnar da take faruwa ta bacterias allati tuhdithu albatana wanda tumbi shine albatana abdomen ko beli idan mutum ya yi tumbi to wannan tumbin da zai cikin shi ya fito ana ganin sa haka misali a cikin awon da yake haifarwa akwai wasu ƙwayoyin halitta da ke sabuntuwa wanda suke iya zama da haɗari ga hanyoyin bin abincinsa da jininsa wa ya duna kasarati shahab fil jaufi sannan kuma shi azumi yakan hana samuwar yawan kitse a shaham shine fat kitse wa mutum yawa a ciki wanda shi ma illa ne ya ce wahiya shadidul khatari alal kalbi kitse in yayi yawa yana da hadari sosai ga zuciya kuma dama ita yake zuwa ya samu ya lullube idan yayi yawa yakan haifar da ciwon zuciya yakan haifar da yawan kasala yawan gajiya rauni na, na, na, na tunani rauni na karfin da namiji duk yana haifarwa idan kitse wa mutum yawa fa huwa ka tadmiril khayli alladhi yaziduha quwwatan alal karri wal far shi azumi kaman yanda ake horar da dawakai ne tadmir da ake madoki a shine a daure shi daurewa na musamman kuma a tsara mai lokutan cin abinci da shan ruwa na musamman dan a hora shi saboda ya saba da wahala ya saba da gudu da kaiwa da kawowa idan za a je jihadi da dawakai akan koya musu wannan sai ai wata shida wani ba a ba shi abinci sai so ɗaya a kwana biyu kwana awa 48 so ɗaya bai ci abinci so ɗaya bai sha ruwa to bayan lokaci ƙanƙani za ka ga ya ɗankware cikin shi ya ɗankware sai ya saba da duk wata wahala sau da ko an fita da shi an je jihadi ko an je wata sabga ba zai yi rauni ba haka na ana yi makare shi ma ‘yan farauta suna yi makare irin wannan horon ya saba da yunwa kamar da ake masojojin ana musu training su ba ko za a tura soja daji ya sati guda a bashi wata robar ruwa da wasu 'yan kwayanakin abin nan wasu 'yan kwayanakin biskit ya ci abin da ya ci kenan sai ya samu mangoro a daji ya sha to da haka sai ya saba ya zama cewa yana iya jura duk wata wahala to da haka azumi yana koya wa musulmi juriyar wahala ne wannan ta fuskar kiwon lafiya ma kenan akwai ta fuskoki da dama da malamu sun ce suka ambata amfanin azumi alal misali daga cikin amfani na kusa na azumi shine akwai koya wa musulmi haɗin kai da zama bai ɗaya su tashi lokaci guda su ci abincin sahur su fito lokaci guda su sallah asuba sannan su wuni duk suna cikin yunwa lokaci guda kuma su sha ruwa kaga komai ana tafiya ana tafiya bai ɗaya sannan kuma wanda yake da wadata wanda ya saba ya wuni yana yana taɓa kalashe yana kalaci yanzu shi ma ya ji yadda talakawa suke ji ya ji yadda talakawa suke ji su da ba sa samu ko da yaushe zai tuna mai cewa ashe dai talakawa suna wahala sannan ya koya wa musulmi halin bayarwa za ka ga har mutumin da bai saba da kyauta ko sadaka ba idan azumi yana ƙoƙartawa ya ga cewa shi ma da ya yi wani abu wani ya bada kunu wani ya bada ruwa wani ya bada abinci wani ya bada dabino ko dan yayi ne za ka gari mutum yana kokari ko da almajiri ne kwaya daya a gidan shi ya bashi kofin kunu ko da wani makwabci ne ko wani mara abin hannu ya bashi gero tiya biyu to kaga kowa yana kokarin ya koyi aiki na alkhairi suna nan dai da yawa fawaidu da malamai suka fitar malam ya ce wa amma sihatul ma'nawiyyah ruhiyya fa hiya ma yurithu as-sawmu min taujihi sa'imina ila Allah subhanahu wata'ala wa husnul muraqabati ta bangaren gyaran zuciya kuma samarwa da zuciya lafiya shine azumi yana taimakawa wajen fuskantar da bayi zuwa ga Allah ubangiji madaukakin sarki daga dukkanin bayi sun fuskanci Allah da ibadoji da yawaita zikirori karatun alqur'ani halartar majalisai na karanta alqur'ani sallar dare asham sadaka kyauta kame baki daga barna kamewa daga kusan komai na rashin kirki wa marifatul gayati min khalqi zaka ga mutane sun fahimci abin da yasa Allah ya halice su mene kenan ibada sun sun fawwala gaba ɗaya rayuwarsu a wannan wata don ibada wa idadihim lil akhd bi jami'i wasail taqwa min taqyimi min allati taqihim min al khizi wal dhilli wal khusran fi dunya wal akhirah zaka ko mutane sun zama a shirye suke da riko da dukkanin hanyoyi wanda za su saman musu da takawa wanda za su tsare su daga taɓewa da ƙasƙanci da asara a duniya da lahira fatasihu qulubuhum daga nan sai zukatansu su yi inganci wa tashfa min marad shahawati allazi ibtuliya bihi kathiru minan nasi zukatansu warke daga cutar sha'awa sha'awe wanda aka jarabci da dama daga cikin mutane da shi shi sa za ga ana cewa duk mutumin da ya azumci ramadana kuma watan yana fita sai ya koma ya ci gaba da yin irin barnar da ya saba to alaman bai koyi tarbiyyar da ya kamata ya koya a makarantar ramadana ba ramadana kaman wani tadribi ne kaman wani horo ne na shekara-shekara da ake baiwa musulmai don a dawo da su kan tafarki bayan sun yi wata sha ɗaya suna rayuwa a adi wani ma na tashar holiyarsa wani na ta katobararsa wani na ta kwashe-kwashen shi don aka zo aka sa mutane a wani salo na musamman na ibada a watan nan to ana fatan bayan watan ya wuce sai mutum ya zama jikin shi ya saba ci gaba da halartar majalisin alkur'ani da karatun shi ci gaba da yin sallah dagewa wajen yin akalla sallolin farilla akan jam'i dagewa wajen qiyamul layli dagewa wajen azumuzumun nafila dagewa wajen taimakon ‘yan uwa da abokan arziki, dagewa wajen kame baki, to ana fata a ga haka daga musulmi bayan shuɗewan watan Ramadana. Ya ƙulu samatu Shekhi Abdulaziz Ibn Abdullahi bin Baz, rahmatullahi alaihi, ya ce wa fi mi fawaidu kathira wa hikamun azima minha. A cikin azumi akwai fa'idoji da yawa da hikimomi masu yawa da gaske akwai tatsirun nafsi wa tahdhibuha wa tazkiyatuha min al-akhlaqi sayyi'a wa sifati dhamima wato tsarkake zuciya da tsarkake rayuwa da fitar da rai daga cikin wato mu'amala ta munanan ɗabi'u zuwa ga mu'amala ta kyawun ɗabi'u kal ashari kaman wato rashin kirki rashin rashin rashin mutum ya zama asharari wal batsari da girman kai wal bukhli da rowa duk waɗannan halaye munana waɗanda azumi yake raba ka da su wa ta'widiha al akhlaq al karima sai kuma a koya maka halaye masu kyau ka sabri kaman hakuri wal hilmi da dangana wal judi da kyauta wal karami da halin girma aka ce ko fada ne wani ya jaka da shi da azumi ka ce mishi inni sa'imun duk da a wajen azumi ma ba a ce kai fadan ba amma dai an akkada maka cewa ka tuna azumi kake ba lokacin fada bane aka ce annabi yake yana cewa duk wanda ba zai bar ƙarya da aiki da ƙarya ba ba ruwan Allah da azuminsa kaga da ka tuna wannan sai ka kuka ne yin ƙarya bar ka fasa to da ka sai ka saba sai ka daina yin ƙarya yace wa mujahadatin nafsi fima yurdillaha wa yuqarribu ilayhi da kuma yin kwazo da saba wa rai aikata abubuwan da Allah yake so wa min fawaidis sawmi annahu ya'rifu al-abda nafsahu wa hajatahu wa da'afahu wa faqrahu li rabbi bawa zai san cewa lalle shi ba kowan kowa bane lalle shi mai tsananin bukata ne zuwa ga Allah mai rauni ne da nema a gun ubangijinsa wa yadhkiruhu bi azimi ni'amillahi alayhi azumi zai tana mashi girman ni'imomin Allah ni'imar abinci ni'imar abin sha ni'imar lafiya ni'imar karfi ni'imar wadata duk zaka dinga tana su da rana din nan idan rana ta buga ta buga in ka tuno kawai in ka tuno sanyin ruwa da zai zai shiga makogaranka sai ka ji kawai kana girgiza kai ce lalle Allah Allah yawa ruwa ni'ima shi ruwa da muke rena ba ba karamin ni'ima bace koshi in ka ji cikin ka ya ya ya rame wata irin wani irin gas mai doyi na yunwa na fitowa daga bakin ka tusa ma kana so kai kakasa wani ya miƙe wa sai ya ji idan shi kawai kamar baya gani yana dan ganin dizi dizi haka to sai ya tuna cewa kai wato ashe koshi din nan ni'ima ne abinci da Allah ya kawo ashe ni'ima ne da da baka fahimtar ta to duk wannan yana saka tuna wa yadhkiru wa yadhkiruhu aidan wa yadhkiruhu aidan bi hajati ikhwanihi alfuqara sannan kuma ya tuna maka buƙatar ƴan uwanka talakawa fa yujibu lahu dhalika shukran li shukran lahi subhanahu wal isti'anata bi ni'amihi ala ta'ati sai wannan ya tuna maka wato godewa Allah ya wazabta maka godewa Allah kuma ka nemi taimakon Allah da ni'imominsa wajen yi masa da'a wa muwasata ikhwanihil fuqara wal ihsana ilayhim sai kuma haka yasa ka taimaka wa talakawa kai musu kyautatawa min fawaidi sumi aidan annahu yutahhiru al badana min al akhlaq ar radi'a wa yuksibu sihatan wa quwwa daga cikin fa'idojin azumi kuma har ila yau yana ainihin wato sanya wa jiki lafiya ya fitar mishi da abubuwa marasa amfani sannan ya sa ma jiki ƙarfi da inganci da lafiya اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالج به كثيرا من الأمراض likitoci sun faɗa haka sosai kuma sun warkar da cututtuka da yawa ta hanyar haka don mutum wani ciwo ya same shi aka rasa mai ke damun shi kamar da muka fara a darasin da ya gabata sai a ce to ya je ya azumi a nan azumi abinda suke nufi kawai baccin abinci ko a ce ya yi kwana kaza bai cin abinci sai dai ruwa kawai ko kuma bai cin abinci sai su ɗaya kawai shine kamar abincin sahur kenan ko buɗe baki ko kuma a ce yayi fruit fasting ya ci kayan ɗan itace kaɗai kada ya ci abubuwan da suke wato ana dafa su da wuta duk wannan an yi an gwada kuma a aikace an ga amfaninsa wallahu a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marja'u wal ma'ab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai mu tafi kan mas'ala ta 11 da malam ya ce ma hukumu man ya taƙidu ibahatar fitri bi hujjati annahu min ashabil a'mali shaqqa wa hal ashabul mihani shaqqa fi nahari ramadana dakhiluna fi umumil fi umumil mukallafina bihaythu yajibu alaihim as-siyam ina hukuncin mutane suna yawan yin wannan tambayar mutum ya ce misali zai tafi training din soja ko zai tafi kamnan NYSC ko zai tafi kaza ko yana aikin wahala shi mai faskare ne ko makeri ko zai je gona ko ya halasta ya sha azumi daga baya ya rama na jin kowa a cikin ya taba jiran tambaya kawai da mutum yana aikin wahala sai ya cewa shi fa tsakani da Allah shi ba zai iya yi ba shi kawai abin shi ya sha to a ilmance a gun malamai mai hukuncin wannan kuma shin masu ayyuka masu wahala suna cikin waɗanda Allah ya ɗaura musu azumi ko ko suna cikin ashabul a'zar wanda Allah ya ɗaura musu azumi sune mutane masu lafiya mazauna gida balagaggu akwai kuma ashabul a'zari akwai matafiya akwai marasa lafiya akwai kuma waɗanda ana iya ilhaƙin su da ashabul a'zar sune mata masu ciki da masu shayarwa hakanan kuma tsofaffi waɗanda shekaru suka kama su ba za su yi yin azumi ba duk wannan kamar na ce ana iya ilhaƙinsu domin matsala ce da take da rassa ana iya ilhaƙinsu da asabul azab to shin ana iya kuma a ilhaƙin mutumin da yake aiki mai wahala a ce shi karan mota ne na tifa aikinsu kullum da gari ya waye duk zafin ranar da ake sai suna ɗiban yashi sannan su zauna a saman tifan nan a yi ta tafiya da su kafin a yi da za a kawo yashin nan ta lalace sau uku a za ka da tifa garin suke a ce ta yi zafi ta ja iska ta yi kaza su za su ta mata abin nan sai ta hura mata iska suna dura mata ruwa da ƙyar za ta kawo sa za ka gan sun da kasan 'yan gidan yari kowa da singileti kamar ɓarayi to ko kuma a ce shi mai faskare ne yanzu da ranar nan yana yana faskare ko masu a caɓa ma ya wuna a rana ko wanda yake wani aiki kwatankwacin wannan ko magina aha magina ana ta hawa da abin nan ana ta hawa da da da, da kankare ana ta mesin go za ka gansu su ma duk sun galabaita malam su yanu kuma ma'aikatan ku na kitchen za su iya shiga ma'aikatan kitchen masu irin abincin iftar nan da yawa ga hayaki ga wuta ga wahala suma ga tumatir bage-bage kwando uku yana jiransu wataƙila za su iya shiga ko amma dai bari mu zaɓin da malamai suke cewa malam ya ce itiqadu ibahatil fitri fi nahari ramadana bi hujjati anna shakhsa ya'malu al-a'mali ash-shaqqa hadha ghayru sahihin kaji kudirta cewa dan mutun yana aiki mai wahala dan zai je training din soja ko zai yi kaza ko zai yi kaza wai kawai shikenan sai ya bar yin azumi yace wannan kudiri ne mai rauni mara inganci li'annahu laysa fi ma'anal maridi wala fi ma'anar musafiri saboda ba matafiyi bane ba kuma maras lafiya bane walhamdulillahi al'amalu kathira ayyuka ai kala kala ne wa turqu kasbil mali laysat qasiratan ala mithli hadha an-naw' min al-a'mal ash-shaqqa hanyoyin samun arziki basu takaitu akan waɗannan ayyuka masu wahala ba allati bi sababiha yadi'u al-insanu rukunan min arkani yudayu al-insanu rukunan min arkani al-islam wanda a sanadiyyar su mutum zai zama cewa ya wulakanta ya tozarta rukuni daga cikin rukunan musulunci abinda aka tuna shine sahabbai suna yin wannan ayyukan masu wahala kun tuna labarin sahabi yana na cikin bukhari wanda ya je ya faskare da azumi ya je yau yana faskare har ya faɗi ya suma ya zo kuma da magariba ya zo kuma gida bai kawo abinci ba mata kuma bata yi ba kafin ta je ta samo mishi ta dawo bacci ya kwashe shi shine sanadiyar saukar da cewa thumma atimmu siyama ila al-layl a ci gaba da cin abinci tsakar dare da idan an ci sahur yadda ake cin shi so daya haka kuma za a ci iftar so daya bayan wannan na daidai magarban ba a sake ta abinci kuma sai asuba kun ga bambanci da yadda ake yanzu cikin dare za ka yi duka sharholiyarka to da ba haka bane to sanadiyan wannan bawan Allah talaka mai faskare wanda ya wuni yana faskare ya zo bai yi buɗe baki ba matar shi ta tafi ta kawo mushi abin da zai buɗe baki kafin ya ta dawo ta tare ya yi bacci to kuma tsarin shi ne matuƙar ka yi bacci ba za ka sake ci abinci ba sai a subahi sai lokacin sahur tana zuwa ta ce ka shiga uku yau ne kam to haka ko ya shiga uku gari na waye waye ci gaba da faskaren nan kawai sai ya faɗi su shi ne Allah ya tausaya mana gaba ɗaya saboda akwai ƙa'ida amma game da azumi Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son ku samu sauki ne ba wahala ba saboda kaga a shahidi shine sahabbai suna aikin wahala din annabi ya ce mishi to kai tunda aikin ka na wahala ne ka sha azumi ba inda muna ta yi sai karama annabi ya ce mai haka ba ina fata mun gane saboda ka idan ba za ka iya wannan aikin ba sai ka hakura ka canza aiki shine abin da yasa ya ce ai ayyuka suna da yawa dan aikin duniya kawai ba za ka je ka tozarta rukuni cikin rukunan musulunci ba wa amma hal ashabul mihani shaqa fi nahar ramadana dakhiluna fi umul mukallafina wa yajibu alaihim siyam shin masu ayyuka na wahala suna cikin waɗanda Allah ya daura musu dokar yin azumi a wunin ramadana aljawabu na'am yace kwarai ko suna ciki ashabul mihani shaqa dakhiluna fi umumil mukallifina mukallafina walaysu fi ma'anal marda wal musafirina suna cikin bayin Allah da Allah daura musu shari'a ba su cikin lissafin marasa lafiya kuma tafiya fayu'dharuna min as-siyami ballantana a musu uzuri bal yajibu alaihim tabyitu niyyati siyami ramadana min al-layl ko mun wahala aikin ka ko kai lukurut ne ko ka je kaza ko ka je kaza ko za ku tafi daji saran itace ko za ka tafi saro doya amina za ka je ka sha wahala kai ku kuke ɗibanta da kanku ko za ka je ka yi aiki a gona gonar tattasai ko gonar tumatiri ko za ka yi ruwa to ka dai kwana da niyyarka ta azumi in ya so wa yusbihu na sa'imina ka wayi gari kuma kana azumin lakin man ya amalu bi ihdal mihani shaqa wa yadurruhu tarku amalihi wa khashiya ala nafsihi talaf asna'an nahari aw luhuqu mashaqqatin azima fa innahu yufṭiru ala qadari hajati to sai bayan idan gari ya waye ka je ka kama aikin sai ka ji wahala ka ji kamar zaka mutu to a lokacin kana iya ka karya ba za a ce ka bari haka mutu ba ko mun gani amma wai tun da dare kai nufin cewa kai ba ruwanka to wannan wannan sawarwara ce da rukunin addini amma idan aka je ka yi sahur yadda kowane musulmi ke yi ka fito kuma ka ci gaba da aikin ka yadda kowa ke yi idan wani dalili ya sa ka je ga uzuri to sai ka karya kamar da misali mutum zai waye gari lafiya lau yanzu wani kafin la'asar sai kawai ya kama zazzabi kaga ya zama mai uzuri sai ya karya amma kawai ba za ka ce tunda tun jiya na ji kaina na ciwo na san hala malaria na za ta tashi to ba zan yi azumi ba kawai yau sai ka bari har sai malaria ta tashi ka fara rawar sanyi da gaske sannan sai ka abin nan ko kuma ka ce dama ni ina da walsa ba zan yi azumi ba a sai ka bari sai ulsa ta tashi to haka ba za ka ce to tunda dai goma da faskare mota biyu za mu faskara kawai ba zan yi azumi ba a'a za ka tashi da azumi amma aka je aka ci gaba faskaran sai ka fara ganin jiri sai ka nemi ruwa sai ka sha ka koma inuwa ka huta to ana bin ka wannan azumin za ka rama shi Allah sa mun fahimci bambancin wato shari'a bata ce ka halaka kanka ba amma kuma bata ce ka yi ganganci ka ƙi yin azumin ba to zaka wannan hukuncin na ta maimaita masu zuwa masu zuwa lukurudin soja saboda galibi ana ba su wannan fatawa ana ganin jihadi ma suke jihadin kansu suke gaskiya ba jihadin addinin musulunci ba shiga soja ai sana'a ce kuma duk wanda ya shiga ya shiga dan kanshi ne ba sojojin ba sojan musulunci bane in ma mutum zai aiki musuluncin to sai dai in daga baya Allah ya sa kuma ya aiki musulunci ni na dawo daga rakiya duk wanda zai ce zai wani abu wai da sunan zai musulunci in dai ba asalin musuluncin zai yi ba har da qur'ani ma mutane suna yin tandan duniya balantana waɗannan makaryatan masu yin medicine da nursing duk ƴan matan garin na haka za ta sa cewa algatu malam ina so in zama nurse dan taimaki addini ƙarya take ba wani taimako addini taimakon kanta kawai take wata mijinta ma ba ta iya taimakawa mijinta ma ba ta iya taimakawa ni na gansu sun fi dozin ne shi nake faɗa wannan za a yi ta musu addu'a ana musu fatan alheri a shiga a fita a samu musu admission a dinga ba su scholarship suna gamawa za ka neme su ka rasa in ka je asibiti ma ba sa so su san kasansu ma ba su so ma ka kira sunansu da ka ce dr shamsuddini sai ya ɓata rai ce mala yana ka sani mazansu da matansa haka suke za ka su daina yaudarar mutane wallahi ko ka ce ka san wannan in za ta yi kawai ana ganin dai wani karatu ne na alfarma sana'a ce ta birgewa mutum yana ganin kamar ya zama kanin Allah shi yake kashewa shi yake rayawa kawai shi ne tunaninsu saboda haka almuhim idan mutum zai shiga aikin soja a nan barikin zaria ko a barikin kaduna ko a sokoto ko aikin dan sanda a wudil dan an zo an ce za a yi training da rana to karka ce wai kai ba za ka yi azumi ba ka kama azumin ka kai musulmi ne halama sanadiyar azumin addu'a da za ka yi sai kaga Allah ya sauƙaƙa maka wannan horon ka samu ma ka ci screening din to balasta kuma abin banza yan kwallo akwai yan kwallo da su ma ba sa yin azumi sai coach ya ce kakkai azumi ta sai ka ba kwallon gaba daya dama abun banza ce wannan na nufin ma namu fanan na nan na gargajiya yan kwallon mu ma na gargajiya za ga suna rigima da kwace-kwacen su cewa ba za su yi azumi balanta na kuma wadancan na na nasara kaga aikin banza ya ƙara sa ka zama mutum banza haka mu kiyaye wannan jama'a ya ce fa innahu yuftiru ala qadari hajatihi sai ya sha ruwa gurgurdan bukatarsa bima yadfa'ul mashaqqata faqat da abin da zai hana shi shiga cikin wannan kuncin wato in ya sha ruwan ya ji sauki ba wai shikenan zai ci gaba ci abinci ba ba ko mun gane ya dan da ya samu dan reinforcement daga nan fa summa yumsiku baqiyata yawmihi ila al-ghurubi sannan kuma ya kame baki har magariba wa yuftiru ma'an nas kuma ya sha ruwa tare da mutane wa alaihi qaba kuma zai yi ramuwa sannan kuma in zaka ci abinci ko zaka sha buya yake jama'a wannan karatun da mutanen mu suke kawo cewa wai mace in tana haila wai ta dinga cin abinci a gaban mutane wannan ba al'ada bace mai kyau jama'a ba al'ada bace mai kyau musamman tana da yaya tana da makwabta tana da waɗanda ba su fahimci me abin ba kuma shi watan yana da wata alfarma da ba a so a ga wani koda yana da uziri a ga yana cin abinci a filin Allah. Sauraka ba daidai ba ne mace don tana al'ada ko tana shayarwa ko ta tsaka gida ta baza abinci wai ta irin ba ruwan ta dinnan. Wannan kare alfama watan Ramadan ne, kuma inda aka san daraja azumi ba a bari. Ba a bari a haka, yanzu ka je ƙasar Saudiya kai ko Dubai ba. Mun taɓa yin transit rana a Dubai irin haka da azumi, wala hana mutane ci abinci suka yi. ko kai kirista ne ba za ka ba kai babu wurin sai da abinci ma kwata-kwata sai dai in kana da shi a jakarka ka shiga ban daki ka ci ko ka ka buya a wani wani lungu amma wai ka fito ka kana cin abinci yan sanda za su kama ka saboda ka karya alfarmar watan watan yana da alfarmar da ba a so a ga wani na cin abinci ne ba mawakaci bane kai ko yaro karami kaga wannan bai da doka akan shi to haka ashabul azar da za su ci abinci su ci a boye farko tukuna ka killace kanka daga zargi mai zargi kuma daga mummunar fahimta mai mummunar fahimta yanzu irin irin irin irin ƙauyuka haka kasan mutane da yawa ƙauyuka ba su azumi ba jama za ka wuce ƙauye kawai sai ka ga suna shan hura a gunsu to aka ga dole ka yi zargi cewa waɗannan to waɗannan irin mutanen banza ne zuciya ka za ta raya maka haka ta yi wannan da ka ga yana shan fura particularly ta yi shi mai uzuri ne amma ya zo ya zauna a mashaya an dama mashi fara a ayin fara yana tasha kaga ba wanda zai fahimci wato uzuri gare shi amma idan ya siya ya je gida ya siya ya sa a leda kamar zai je ya ajiye sai magariba ko sai je ya sha kayan shi yana yana istighfari tunda dai shi mai uzuri ne almuhimmu dai shine ba daidai bane a dinga a sha a idan mutane ga wanda ma yake da uzurin saboda girmama alfarmar watan da kuma gujewa daga mahallin zargi da mahallin sabani yanzu dukkan munan jama'a ce ku dauka wani a cikin mu yanzu da wani ciwo da baya azumi don Allah yanzu kawai sai ka zo cikin munan muna azumi kawai mu ganka da zoko tsakani da Allah ɗan ɗan agaji da zasu kyale ka sa masa a ce ana tafsiri na da al'asar na malam na malam Umar an cika kawai kai ka zo tafsiri kuma kawai sai a ganka da da da da ka ta zoko kawai ka ka ciro ka ka tsarge ta kawai kana sha ya kake so a fahimce ka an yi magana ka ce ai ni ɗazu nan na dawo daga tafiya ban azumi ko kuma ulcer ce ta hantare ni ai ba su kyale ka ba da wuya ai baka kyakkyawan zato ko an yadda cewa kai mai uzuri za ka to kana mutane raina hankali amma sa za ku kyale shi dole a hukunta shi Allah ya kyauta bari mu saurara anan zamu tsaya saboda lokaci insha Allah sallallahu wasallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi